بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله سنة السنة لابن أبي زمني mai rasuwa ɗari uku da tis'in da tara darasinmu na shida insha Allah za mu tashi a gaba ta ashirin da uku ibnu abi sheba ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه إلبة طافية
to kaga inna Allah laysa bi a'war ko kaga wannan ya fito a fili inna Allah laysa bi a'war wa innal masih dajjal a'war ma al masih ana cewa masih dajjal ana kuma masihu isa to a cikin zamzamiya mun tattauna wannan ko kan daga saha ne saha ya siyo siyahatan ne ko masdarin da ke bambanta su dai a cikin cikin zamzamiya dai mun tattauna wannan mutum zai iya komawa daga ƙarshen zamzamiya sai ya ji bayani akan wannan kanna ainihu ainihin tsafiya ko tsafiya rauni haka kenan wannan hadisi da malin ya kawo shi ma hadisin sahihi shi ma dai kamar kullum ko da isnadin da shi ne ke da tangarda ba muslim ma ya rawaice shi cewa haddathana abubakar bin abi shayba qala haddathana abu usama muhammad bin bishr qala haddathana abu billahi bihi so wannan kina hadisi ne wanda yake sahihi ne a isnadin malam akwai muhammad bin wabba ko a ba mun yi magana a kan shi na'am
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء ألا أعلمك دعاء ثم ذكر الدعاء وفي أوله يا نور السماوات والأرض to kaga annuri ya dawo can Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah misbahu fi zujaja wannan hadisin kaga shi ma wani hadisi ne wannan an Musa bin Uqba anna Jibrila qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wa'allimuka du'aan ƙudurar hadisi ne wannan za mu iya ce mashi mursal wani yan nau'in hadisi ne na'am makwakwo amma a cikin na'am idan an tambaya kuma za a zamu iya ce mashi mursa za mu ce mashi za a kira shi za a kira shi da irsal za a kira ga ga istila a cikin isnadin akwai sallam ibn sulaim eh sallam حدثني إسحاق عن أسلم بن عن بن وهب قال حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل yake ga ga ga isnadi na tabarani kenan a cikin a cikin al'ausar to shine ke da ke da wannan mu dawo ga abin da hadisin ya kunsa Allah ya nura samawati wal ard to anan mun ji cewar harar ta'awil sun fito anan wasu daga cikinsu suka ce nuru samawati wal ard ay munawwir munawwir samawati wal ard wasu suka ce nurun bi ma'ana dhunnur a ce nuru samawati wal ard ay dhunnur an gane ko ba abucin suka ce kamar da zaka ce rajulun adlun kaga ai zu adlin to shi ma zu nurin za ka ce zu adlin ai Allah zu nuri samawati wal ard ai sahibu nurihi ba to amma abinda muke cewa a nan innal ayata ala haqiqatiha kawai wannan aya tana kan haƙiƙaninta wa ala zahiriha za a ɗauke ta akan zahirinta inna Allah nuru samawati fa huwa nurun bi zatihi shi ko a wuce kuma mu wuce kawai qala muhammad هذه صفات ربنا التي وصفها نفسه في كتابه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تكرير فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به قال محمد مال ابن أبي زمن يتي فهذه صفات ربنا waɗannan su ne siffofi na Ubangijinmu allati wa safa biha nafsahu fi kitabi wanda ya siffanta kanshi da su a cikin littafinsa wa wasafahu biha nabiyuhu wa manzansa ya siffanta shi da su wa laysa fi shay'in min ha tahdid babu wani abu da zaka mai tahdid babu zaka iyakance shi wala tashbih ko ka kamanta shi wala taqdir ko ka kaddara ka ce ai irin kaza ne fa subhana man laysa kamithlihi shay ya tabbata ga Allah wanda babu wani abu da yake tamkar sa irin sa wa huwa samiul basir cikakken jini da kuma gani lam tarahul uyun ido bai taɓa ganin Allah ba ko annabi kaga ba ganin ido ya mashi ba na zuci ne da haka Allah lam tarahul uyun ido bata ga Allah ba fata hudduhu balle ta iyakance shi ta iya ba shi ta iya faɗin ga yanda yake kaifa huwa kainuniyatu kaifa balle ta ce ga yanda yake lakin ra'atul qulub fi haqa'iqil imani bi yaje kawai zakata da suka ga haƙiƙanin imani da shi kawai zakata suka ce kai haƙiƙanin za a yi kawai za a yi za a yi imani da shi ne kawai eh za a yi abin da ake son kenan shine muhajji kake cewa Uh, fatahudduhu kaifa huwa wace fatahudduhu kaifa kainuniyatuhu shine abin da zai fi tsayuwa ga shi ta'biran na malam da haka dai laisa ka mithlihi shay aga wannan aya jami'a ce a wannan babi na aqida huwa samiu al-basir na'am wa haddathani wa qad haddathani ishaq وقد حدثني اسحاق عن محمد بن عمر بن لبابه عن محمد بن احمد العتبي عن عيسى بن ميمان al-utbi القطبي عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن وله وجه كما وصف نفسه يكف عندما وصف به نفسه في الكتاب فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف به نفسه ويداه مبسوطتان كما وصفها والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه قال وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها قال محمد shi ma wannan asar ɗin sahihi ne wannan asar ɗin da da malam ya kawo kuma kawo ba da yawa a cikin shi an abdurrahman ibn al-qasim annahu qala la yanbaghi li ahadin an yasifa Allah bai kamata ga wani ya siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi a Qur'ani haka kada ya kamanta Allah da wani abu yawwa amma ya ce yana da hannaye guda biyu kamar da ya siffanta kanshi a Qur'ani haka fuska haka annabsu mutum ya tsaya ga abin da Allah ya siffanta kanshi da shi jahiltar abin da Allah bai ba da labari ba wannan shine ilimi kamar yadda muka ji ba abin da yake tamka ga Allah shi Allah la ilaha illa huwa ne kamar da siffanta kanshi hannun shi a shimfiɗa suke wal ardu jami'an kasa gaba ɗaya qabdatuhu damƙarsa ce yawmal qiyamati was samawati madawiyatun bi yamini kamar da siffanta kanshi da wannan so wannan kenan sai mallaka kawo maka hadisin Allah khalaqa adama ala surati shi wannan hadisin muka mun taba cikin ijma'u salaf mun tattauna akan shi kama hakahu al-harb bin isma'il ban cika san muna maimaita wasu bayanai ba duk da muka ce ibnu khuzaima a to yayi ta'wili shi inna allaha khalaqa adama ala suratihi wannan abin da wasu suke cewa ala surati adam to amma dai abin da wasu suka ce kai hadisin nan inna allaha inna allaha inna allaha inna adama khuliqa ala suratir rahman suka ce kawai za ga cikin hadisan da kawai za a ringa shiru a kansu a ringa mai da ilimin su zuwa ga Allah amma dai hadisin dai sahihi ne wasu na ganin kawai a ringa shiru a kai to amma dai inda Allah khalaqa adama ala suratin rahman din nan ya zama suratihi Allah insha Allah shi ne zancen da ya fi karfin dalilai to a can darasin mu za a koma na ijma'u salaf fil itiqad wata mun tattauna ta da ma wasu maraji da suke a cikin matsalar so duk mutum zai ji dan an ma yi rubuce-rubucen musamman akan ita wannan akan ita wannan matsala inna Allah khalaqa adama ala surati kuma kuma ga ibnu ibnu khuzaima kitabut tauhid shi ba kuma zaka ji bayanan da yi da kuma abubuwan da ya rawaito akan haka ina ga shi kenan mu ci kawai قال محمد وقال عز من قائل ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما ثم ذكرها كلها اسماء ربنا وصفاته قائمه بالتنزيل محفوظه عن الرسول وهي كلها غير مخلوقه ولا مستحدثه فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.
قال محمد ابن ابي زماني يجي وقال عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها لا رسولنا يمبي كاو فدعوه بها وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تسعة وتسعون اسما Allah yana da suna guda ɗari ba ɗaya. Maka ce wannan bai nuni a kan cewar ba iyakarsu ne masu sunan Allah mahsura ne. iya waɗannan kaɗai ne sunayen Allah. A sun ma zakara ha kullaha ko sun ma zakara ha kullaha za mu zo mutu wannan hadith ne da ifi. Su da haka asma'ullahi ta'ala gairu mahsura bi adadin mu'ayyan. Sunan Allah ba a iyakance su da wani adadi. Wa masta athara Allah ta'ala bihi fi ilmin gaibi la mikin li ahadin hasruhu wa li ihatu bihi. Su da haka muka ji misalin wannan shine ka ɗauko wasu da rahim ko wasu kuɗi ka ce za ka bada to wannan bai kora kuma baka da wasu da ba na badawa ba ne kamar yadda muka ji saƙon da ake so a isar maka man ahsaha da man ahsahu da khalal janna man ahsaha da khalal janna shine saƙon da ake so a isar amma bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta'ayyinul asma ya ambata sunayen ɗari ba ɗayan babu ta'ayyinin abin da inganta inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'a illa wahidan man ahsaha dakhala aljanna mi ihsa'uha shine hifzuha ko a lafazi wa fahamuha ma'anan da fahimtar sa a ma'ana kiyaye su a lafazi kuma mutum ya bauta ba Allah bi makwata ba ha abinda suka kunsa hadisin bukhari ne da kuma da da muslim shekul islam ibn taymiya a cikin alfatawa ya cewa ta'ayinu ha ayyana su Allahu ar-rahmanu wannan hadisin da ake koya wa yara sunan Allah nan da ake lallikawa a bango a gida da sauransu akwai wara islamiyya to ta'ayinuha laysa min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ibn timiya yace ta'ayinu su yace wannan baya daga cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqi ahal ma'rifa bi hadithi wannan da haduwar dukkanin waɗanda suke waɗanda suke malamai an gane ko waɗanda suka san hadisi da haka ana cewa alwalid shine wanda ya ambace su innal walida zakaraha an ba da shiyuhi a shamiyin kenan hakan kuma nuna hajar haka shi wa cikin fatul bari idan ka koma za ka ga wannan da haka bai inganta ba lamma sai ta ayyinu hanan nabi su da haka ya zama salaf suka yi sabani akan su waɗannan sunayen ɗari ba ɗaya amma asali shi hadisin da ke akwai akan wannan mamu turmudi ne rawaito shi ta hanyar safwan ibn salih an walid ibn muslim قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إن لله تسعة على تسعة وتسعين اسما مئة غير واحدة من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور قال أبو عيسى هذا حديث غريب تكاجي تعيين غريبة da ake ambatawa ya ce sun mazakara ha kullaha duk da wannan ta'ayinin laisa min kalamin nabi idraji ne kariki muna fitar muku wata makala ko ta risala ma da jimawa akan wannan ta'ayinin na sunayen Allah kuma sannan akwai naƙadi ma akan wasu masu sunayen daga cikin ɗari ba ɗayan nan malamai sun yi naƙadin wasu daga cikinsu shi yasa malam Uthaymeen a cikin alƙalin musla shi ya zaluko wasu ta Qur'ani da sunna ya zarko su da ijtihadin shi inda malaman da yawa dama sun yi wannan sun yi kokari na ijtihadin su akan zaluku daga cikin waɗannan sunayen an gane ko wanda suke ɗari ba ɗaya wanda ke da dalili a kansu za ka samu sun yi wannan wannan ke yadda game da sunayen Allah da ya ce na lillahi tis'atun wa tis'i nasman thumma zakaraha kullaha fa asma'u rabbina sunayen Ubangijinmu wa sifatuhu da siffofin shi ƙa'imatun fitanzil suna nan a ƙur'ani mahfuzatun anar rasul an kiyaye su daga manzansa wa hiya kulluha gairu makhluqa dukkan su ba makhluqa bane wala mustahdatha ko kuma kirkirar su akai fata'ala Allahu amma yaqulul mulhiduna uluwan kabira na'am
وحدثني أبي وحدثني أبي عن علي بن حسين عن أبي داود أن يحيى بن سلام قال حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفروا في الله لا, لا تفكروا في الله لا تتفكروا تفكر أي تفكروا نعم
لا لا تتفكروا في الله تابيوتي yawa ɗaya kamata a yi riga mu ɗaya cikin la tafakkaru tafakkara لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق wannan kenan wa haddathani abi an ali ibn al-hasan an abi dawuda an yahya ibn sallam qala haddathani khidash an auf an al-hasan qala qala rasul sallallahu la tafakkaru fi llahi wa tafakkaru fi ma khalaqa wannan hadisin shi ma hasan ne bi shawahidihi da shawahid da gare shi insha Allah hadisi ne wanda ya samu matsayi na kaiwa martaba ta ta Hassan a tafakkaru fi Allah wa tafakkaru fi ma khalaqa to kaga ba mu lafiya ba na'am علي علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال حدثنا أشأس عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ثلاثة أكمل يا إنكنتا duk da isnadin shi anan mursali ne kuma yana da rauni isnadin sosai kaga yanda yace maka ali da yace ali wani ali kenan ali ibn al-hasan al-murri da yace maka ali an yahya ibn muhammadin ali ibn al-hasan al-murri yace an yahya ibn muhammad an yahya ibn muhammad ibn yahya ibn sallam an abihi an jaddihi qala حدثنا أشعث an Hisham ibn Urwa an abihi. To, Yahya ibn Muhammad ibn Yahya ibn Salman majhul ne, sai an abihi, kaga abu ko shine shine Yahya din ibn Sallam din. Eh shine. sai kuma Ash'ath shi ma da ya ce, Ash'ath ibn Sa'id al-Basri, Abu Rabi' shi ne matruk ne da haka dai hadisin ya zama isnadin malam ya zama yana da rauni jiddan eh amma dai shi hadisin ya inganta sannan kuma dan ka duba akwai irsali an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai akwai irsali ko inna shaytana ya'ti ahadakum fa yaqul shaytan yana zuwa wa dayan ku yace man khalaqa samaa wa ya halitta sama fa yaqulu allah ce allah ne wannan ana kowa sun wannan fa yaqulu man khalaqa al-ard wa halacci ƙasa fa yaqulu Allah Allah ne fa yaqulu to man khalaqa Allah to shi Allah to da mutum ya fara jin wannan wannan karatun shi dan dan fa idza wajada ahadukum zalika falyaqul amantu billahi wa rasulihi thalatha wanda ce amantu billahi wa rasulihi thalatha to kaga wannan kenan za mu tsaya anan sai mu tashi babun fil imani bi annal qur'ana kalamullah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah